الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء تقوس قوة الربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو دايا داري هدو دا أربعين دبيو wanda ya daidai da hudu ga watan sha daya shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibuwis da yake wannan unguwa ta tudun maliki domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah wannan kuma shine darasi na goma a cikin wannan littafi ina ganin ba za mu koma mu dan taba karatunmu na satin da ya wuce ba za mu dora ne saboda yanayin lokaci da ya riga ya tafi insha Allah muna kan ainihin wato muna shafi na 33 ne ko qauluhu wa humul jamaa wa humus sawadul a'zam qauluhu yace fadin sa shi imamul barbahari wa humul jama'atu sune jama'a wa humus sawadul a'zam kuma sune dai jama'a mafi girma ashabuhu sallallahu alaihi wa sallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama humul jama'a su ake nufi da jama'a ai hum asalul jama'a asalin jama'a daga kansu aka fara ma'ana duk wani wasu wanda za su zama jama'a to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne a ajin farko thumma alladhina yalunahum sannan waɗanda ke biye da su thumma alladhina yalunahum sannan waɗanda suke biye da su kama qala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairukum qarni mafi alkhairun ku su ne waɗanda suka zo a cikin ƙarni na sun mallazi na yalunahum sannan waɗanda ke biye da ƙarnin da suka zo a cikin ƙarni na sun mallazi na yalunahum sannan waɗanda ke biye da su su ma wannan hadithin mun karanta shi a baya imam bukhari ya fitar da shi hadithi na 2508 imam muslim hadisi na 2535 hadisi ne na sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam imran bin husayn Allah ya kara masa yadda as-sahabatu wat-tabi'una wa atba'u tabi'in in baka gane ba sai malai maka fashin baki suwaye karnin farko yace as-sahabatu sune sahabbai suwaye masu bin karni na biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera wattabi'un su ne tabi'ai almajiran sahabbai kenan su sahabbai almajiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan su ma kuma abinda suka koya daga wajen malaminsu sun karantar da almajiransu wa'anda su kuma ba su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba su yi zamani da shi ba to amma sun yi zamani da almajiransa to waɗannan su ake kira attabi'un to sannan su ma akwai wa'anda matsayinsu ba su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba su ga waɗanda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma'ana ba su ga annabi ba ba su ga sahabbai ba amma sun ga almajiran sahabbai su ake kira atba'ut tabi'in to waɗannan su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida da alheri ya ce waɗannan karnukan guda uku ba a yi ba ba kuma za a sake yin wani karni mai cike da albarka da alheri fiye da waɗannan karnukan guda uku ba duk wanda ya biyo cikinsu to sai dai ya samu abin da ya samu amma wa'yancan sun samu shaida daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa humul qurunul mufaddala kuma su ne karnuka mafiya falala daga nan har na da ƙasa duk wanda ya biyo bayan su zai samu falala irin tasa amma ba irin tasu ba haula'i humul jama'a mala yace to waɗannan sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'in waɗannan in ka ji an ce ahlus sunnati wal jama'a to waɗannan su ne jama'a a karan farko wa man ja'a ba'dahum wanda duk yazo bayan su fa huwa tabi'un lahum mabiyun su ne yattabi'ul asla alladhi alaihi sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana bin asali ne wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke kai qala ta'ala ubangiji ta'ala yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an was-sabiquna al-awwaluna waɗanda suka riga shiga musuluncin nan na farko su ne as-sabiqun al-awwalun kaga sahabbai yan maka kenan minal muhajirin daga waɗanda suka yo hijira daga maka suka dawo madina wal ansar da waɗanda suka riga karɓar musulunci din nan na farko daga cikin mutanen madina waɗanda su biyo annabi suka yi har makka suka karɓa addinin suka koma da shi madina Allah ta'ala ce wallazina taba'uhum da kuma duk waɗanda suka biyo bayan al-muhajirun da bayan al'ansar bi ihsanin da kyautatawa su ma Allah ce radiyallahu anhum wa radu'an Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi sun samu shaida daga Allah ta'ala wannan suratu tauba aya ta ɗari kenan humul jama'atu alladhina amarana Allah an nakuna ma'ahum waɗannan jama'ar su ne waɗanda Allah ya umarce mu mu kasance tare da su wa amarana annabi sallallahu alaihi wasallama an nakuna ma'ahum kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana umarni mu kasance tare da su wa nahana an mufaraqatihim kuma ma'aikin Allah ya ja kunnuwan mu ya tsawace mu ga barin ainihin rabuwa da su wa humus sawadul a'zam sune jama'a mafi girma alladhina alladhi alal haqq waɗanda suke kan gaskiya duk wanda yake kan gaskiya bayan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa alal huda kuma su ne waɗanda suke kan shirya duk wanda yake tutiyar ko da'awar yana kan shirya bayan shiryar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo fallazina yujahiluna salaf da aka waɗanda suke jahiltar da salaf magabata sahabbai su ce sahabbai ai su ma ba karatu suke da shi da yawa ba ko kaza ko kaji suna jingina musu tawaya yujahiluna salaf suna jahiltar ko suna jingina jahilci zuwa ga as-salaf magabata wa yuqalliluna min sha'anihim suna rage musu matsayinsu wa yaquluna suna cewa hum rijalun ai su ma mutane ne wa nahnu rijal mu ma mutane ne da aka yanda suke da fahimta haka mu ma muke da fahimta yanda suke da ilimi ko za su iya gane abu mu ma Allah ya bamu kwakwalwa ya bamu basira da fikira mu ma za mu iya gane abu mutane ne su mu ma mutane ne wa ya na su dinga cewa la mani amin an nuhudisa ashiya'an wa lasna mulzamina bittiba'i salaf ba abin da zai hana mu ma mu kirkiro yanda suka gano mu ma mu gano yanda suka fahimta mu ma mu fahimto ba lalle sai mun yi aiki da tasu fahimtar ba na fata an gane la mani a ba wani abu da zai hana an nuhudisa min an nuhudisa shay'an mu ma mu kirkiro wani abu a addini walasna mu fa ba mu zamo mulzami na an tilasta mana an lazumta mana bitti ba salaf cewa lalle sai mun bi sahabbai ko sai mun bi salaf ba wa aqwali salaf kuma ba a lazumta mana sai mun bi maganganun as-salaf magabata ba fa hadha dalalun wal iyazu billah duk wanda kaji yana irin wannan ka ne sance shi batacce ne yana so ya batar da mutane Allah ya tsare mu هذا فصل لآخر هذه الأمة عن أولها duk wanda kaji yana wannan abin da yake kokarin gaya maka so yake ya bambare karshen al'umman manzon Allah ya bambare ta da ta farkon ba za ka zamanto ka ci gaba ba sai kana rike da tarihin magabatanka idan magabatanka hanyar da suka bi ba mai kyau bace to in ka bi ta kai ba za ka samu matsala irin tasu in kuma magabatanka nagartattu ne hanyar da suka bi mai kyau ce to kana bukata ka karanta tarihinsu don irin nasarar da suka ci kai ma ka biyo don kai nasara irin albarka da alherin da suka samu kai ma ka bi sawunsu ka bi irin tafarkin da suka bi don kai ma ka samu alheri da albarka na fata an gane amma duk wanda ya ce kai rabu da wasu ba wani zancen bai ba wasu magabata ba wani kaza mu ba a tilasta mana mu bi su ba to so yake ya kokarin da yake ya rabe tsakanin al'ummar da ta zo ta ƙarshe-ƙarshe wadda babu wata shaida ta su ne masu falala kamar yadda wa'yancan suka samu ba wata shaida sai dai kawai wanda ya koyi da wa'yancan masu falala ya samu falala amma ba wata shaida da aka bayar ta cewa suna da falala amma a ce ta ƙarshen a ƙoƙarin rage rabe ta da datse alaƙarta da ta farkon malam yake cewa wa idan fasala akhiruha an awwaliha idan aka yi nasarar datse alaƙar na farko da na ƙarshe halakat to ta ƙarshen halaka za ta duk lokacin da aka yi ƙoƙarin datse alaƙar al'ummar da ta zo daga baya da waccan al'umma ta farko da ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi imani da shi tun imani da ɗumuɗuminsa suka sallama masa suka taya shi wajen yada wannan addini aka ce ka jingine su kawai kai ka zo ka gina taka rayuwar ba sai ka waiwayi baya ba ba sai ka koma zuwa ga magabatanka ba to duk wanda ya hau wannan layin halaka ya hau Allah ya kiyashe mu wa hum waɗannan mutane yuriduna an yi hulikul umma so suke su halakar da al'umma shi yasa suke cewa mu ma mutane ne kamar su ma mutane ne muna da fahimta suna da fahimta mu kyale su tilka ummatun kada khalal mu ma mu zo mina mu to duk waɗanda suke wannan suna so kawai su jefa al'umma ramin halaka faja'u amma maimakon su yi bayanin cewa ramin halaka muke so mu ja al'umma mu tura su ba wanda zai bi su in suka fito baro suka faɗa haka shi yasa faja'u sai suka zo bi hadhihi hila da irin wannan dabarar wa hiya faslul akhirina an awwal umma shine kokarin datse alakar na karshe da farkon wannan al'umma idan aka bata maka na farko kaga an ce karka saurare su karka bi tafarki irin nasu karka ji tarihinsu duk abin da aka faɗa a kansu ba haka bane to yanzu kokari ake a datse na ƙarshe daga farkon wannan al'umma na ba ta gane yujadul an mala yace a wannan zamanin da muke ciki tun a zamanin Imam al-Barbahari ko Imam abin nan Sheikh Salih al-Fawzan yake cewa yujadul an a yanzu ana samun man yuhadhiru min mazhabi salaf wanda ke tsawatar da mutane daga bin tafarkin magabata wa yuhadhiru min ar-ruju'i ila aqwalihim kuma yana tsawatar da mutane ga komawa zuwa ga maganganun magabata yana ganin ba dalilin da zai sa in zaka yi abu sai kai rufarin to magabata ba dalilin da zai sa in zaka yi wata ibada ko zaka yi wani abu sai ka koma ko wata aya ko wata sura sai ka koma ka ji yaya magabata suka fassara ta suka fahimce ta ba bukatar wannan wa yaqulu hadha zamanun madha sai ka ji na cewa wancan fa zamani ne da ya riga ya shuɗe fa yuhadhdhiru mimma alaihi salaf sai ka ji yana tsoratar da mutane daga abin da magabata suke kai wa yahussu ala ibtikari fid din yana kwadaitar da mutane akan kirkirar bid'a a addini addinu tauƙifi shi fa addinin nan tauƙifi ne kamar yadda mun yi bayanin tauƙifi a karatun da ya gabata wa huwa tiba'un shi addinin musulunci abinda ake nufi tauƙifi kawai bi zaka yi shi addinin bi ne kawai ka bi walai sabtida'an wabtikaran ba addinin kirkira ba ne da bid'a addini ne da ya sauka daga Allah ta harshen manzan Allah abinda kawai ya rage ma bi ba a ce ka kirkiro naka ba ba addini ba ne da ya ba wa bid'a wato gurbi a cikinsa ba addini ba ne da yake karɓar wata sabuwar fasaha ko sabuwar fahimta game da addini ko kuma abin da ya shafi ibada ittiba kawai ka bi la tabtadi karka kirkira ya kunu fi sina'a aliftikar kirkire-kirkire wannan yana kasancewa ya kunu yana kasancewa fi sina'ati a cikin sana'o'i wannan ba laifi a kirkiri sababbin abubuwa da sabuwar fasaha abin da ya shafi sana'o'inmu na yau da kullum da in wanzamai na dacen suna kaza yanzu kaje sai ka samu ga kuma an zamanantar da abun ga shago na mai aski ga kilifa ga spirit ga kaza ga kaza ga man shafawa ga wane ne ga wane ne wanda dacen kuma ba haka ake ba kaga an yi wasu kirkire-kirkire an sa kujera an sa fanka an sa tayil a gurin wanda da kila wanzaman mu irin na gargajiya ba haka suke ba to wannan ba wanda ya hana kai wannan dan kai wannan bid'ar dan sana'a ka ta ci gaba dan zamani ya zo da irin wannan ba komai ba wanda ya ce in wanzami na gargajiya ya maka aski ya fi lada da in ka je wajen wanzami na zamani duk ɗaya ne buƙatar maje haji sallah ka je wannan ya kwalkwale ka wancan ma ka je ya kwalkwale ka shi kenan kawai ba wanda ya ce aski na ka je wajen matasa na zamani su yi maka aski askin ya fi lada da falala sama da wanda ya maka aski irin na da na wanzamai da aka abin da ya shafi sana'o'i a ta zamanantar da su a ta kirkirar fasaha da za ta haɓaka su da ƙila kai kaɗai kake iya cin abinci da ita ka faɗaɗa ta ka kirkiro wata fasaha da za ka iya cin abinci a cikin ta wani waye zo mutum biyu ko uku duk suna ƙarƙashin ka ko duk suna cin abinci maimakon da tsuka tsuke tunaninka iyakai kaɗai ne wannan iftikar kenan fi sana'at wannan ka kirkiri wasu fasahohi a sana'o'i wal manafi'id dunyawiyya da abubuwan amfani na duniya wannan ba komai kar ka zauna ka zauna ka ce kai ai zamanin annabi doki aka hau da jaki da da alfadari ga mota kai ba za ka hau ba za ka hau keke ba ba za ka hau mashin ba wannan kayo kanka ukuba kuma baka burge addini ba ina ba ta an gane ka wahalar da kanka kawai abi da haka ina za ka zo ka ce wai sai ka hau jaki sai ka hau wane ne wallahu khalaqakum wama ta'malun an fahimta wa yakhluqu ma la ta'lamun duk suna ciki Allah ta'ala yadda yace wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina sai yace wa yakhluqu ma la ta'lamun wa'annan duk suna cikin ma la ta'lamuna yanzu kai ga ka san su to akwai kuma wanda sai ka bar duniya ma za a samo su yanzu kai ma baka san su ba da haka wannan abin da ya shafi kirkire kirkire irin na ci gaban duniya ko amfanin duniya wannan ba alayin bid'a yake ba kan ma wani yazo ya ce maka hawa mashin bid'a ne sa irin kayan da muke sa bid'a ne ba irin sa annabi ya sa ba sa gilashi shi ma bid'a ne rike wayar hannu bid'a ce hawa mota da kaza da kaza lasifika bid'a wannan kuma in ya zo maka da irin wannan to ya fahimci baka zuwa makaranta an fahimta amma in aka ce bid'a ana nufin kirkirar abu a addini a ɗau kirkiri wata ibada wani zikiri wani salati wata ibada a jingina ta da addini kuma ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam ne ya zo da ita to wannan ita ce bid'a ko daga wajen wa take shi ne abinda ake so ka gane don ka fayyace tsakanin wannan da wancan ammaddin amin ammaddin ya ce amma addini fala yi hudasu fihi shai ba a kirkira komai a cikinsa ba a da wafatin rasul sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin manzan allah addini ya cika Allah ya gaya mana tun kan annabi ya bar duniya al yawma akmaltu lakum dinakum addini ya cika ta fuskar addini ba a buƙatar fasahaka ba a buƙatar ƙwarewarka ka bi kawai amma ta fuskar duniya har yanzu ana buƙata ka kawo taka fasahar daga inda aka tsaya dora kai ma yi research yi bincike shiga ɗakin bincike ka lalubo wata fasaha da da jiya da shekaran jiya babu ita wannan ana da bukata amma a addini ba a bukata kawai ka bi annabi ya gama aikinsa sallallahu alaihi wasallam an fahimta yake cewa li'annat tashri'antaha domin shar'antawa ta ƙare bi wafatin rasuli sallallahu alaihi wasallam da wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka zo yaji yake ce maka ai ka yi ibada iri kaza to sai dai ya baka dalili daga alkur'ani ko daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam domin shar'anta maka wata sabuwar ibada ta an gama ba wanda yanzu zai zo daga nan har duniya ta nade ya kawo ma wata sabuwar ibada ko ya shar'anta ma wani addini babu tun da manzan Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam an gama addini addini ya gama cika fama alaina ba abin da ya wajaba a kan mu illati ba sai dai mu ba addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa Allah nuhuditha shay'an kar mu kirkiri wani abu min indina ta kashin kanmu wa naqulu mu ce hadha huwa alladhi yasluhu li hadha al-asr mu ce to ai wannan irin ibadar da za ta dace da wannan zamanin ne bida ita ce mai karɓar canje-canje da gyare-gyare da kwaskwarima ka koma za ka ga lokacin muna yara bidiyoyin da ake yanzu ba su ake ba bidiyoyin kaɗe-kaɗe da ake da yanzu zuwa ke ko su masu kaɗe-kaɗen suka za ga abubuwa ne na zamani na fiyano na kaza na kaza yanzu da su ake yi wanda a wancan lokacin kuma ba su ake yi ba dan ita bidiya ba ta da wani ma'auni in ka zo ka ce da kaza za a yi kiɗan lokacin da za a yi za a yi wani yabo ko wani abu in ka ce da kaza za a yi kiɗa ba ka da dalili da haka shi ma yanzu a zamanance da ya kawo fiyano to shi ma ba za ka ce masa ba kyau ba domin kai ma nakan duk hakan take kura ta ci kura kenan ta yan masu tashi ina ba ta gane da aka al'amuran ita bida haka kuma duk inda ka je za ka ga irin samfurin tasu daban yanzu kana barin najeriya in ka je cikin sudan ko ka shiga cikin egypt ko cikin magharib ko su maroko nan za ka ga su kuma bida su ta sha bamban da ta irin ta garinku ko irin ta ƙasarku amma shi addinin manzan allah din da ka je a duniya iri ɗaya ne wannan yana daga cikin abin da shine unified addini shi ya haɗe kan al'umma amma ita bid'a kowa da irin yanda ya fahimce ta da yanda kuma ya dauke ta da yanda yake fadada ta ya rage ta ko ya kara ta na fata mun fahimta al-imamu malik rahimahullah imamu malik imamu daril hijra Allah ya masa rahama ya kuli yana cewa la yuslihu akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha ba abinda zai gyara al'umma ta ƙarshe ko ƙarshen wannan al'umma sai abin da ya gyara na farkonta duk wani abu da za a kawo don wannan al'umma ta ƙarshe ta gyaru kamar yadda ta farko ta gyaru ba za ta gyaru ba har sai an koma an ɗauko irin abin da ya gyara ta farkon shi zai gyara wannan ta ƙarshen lalacewa da taɓarɓarewar al'amura da kake kallon su yanzu tsaf al'amura za su gyaru amma ban an koma an ɗauko irin abin da ya gyara waccan ta farkon lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo su ma a taɓarɓare ya same su ya samu shan giya kashe-kashe duk abubuwan da kake kallo na baɗala da barna da masha'a annabi sallallahu alaihi wasallam da aka aiko shi duk ya tara ana yi fiye da wanda makila kake gani a yanzu amma sakon sai ya gyara mutanen suka zama yanda suka zama to don haka wannan sakon shi kadai ne Allah ta'ala ya yarda ya gyara kowace irin al'umma da ta lalace shi yasa imam malik ka kalli wannan magana ta sai ce ba abin da zai gyara al'umma ta ƙarshe sai abin da ya gyara ta farko alladhi aslaha awwalaha to menene ya gyara ta farkon ne abin da ya gyara ta farko huwal kitabu was sunna littafin Allah sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan abubuwa guda biyu su ne wa'anda suka gyara al'umma farko fala yuslihu akhir hadhihi al'umma ba abin da zai gyara ƙarshen wannan al'ummar illa alkitabu was sunna sai alkur'ani da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kawai shine ba wani bebe duk wani constitution da duk wani tsare-tsaren mulki da kake kallo ba zai gyara wannan al'umma ba ubangiji da ya halicce ta ya sa tana da bangarori guda biyu akwai gangar jiki akwai ruhi haka dan adam yake tafiya ba abin da zai gyara ruhin dan adam sai littafin Allah sai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da za a kawo na zuciyar dan adam ta gyaru ya zama mutumin kirki ya zama mutumin arziki ba zai gyaru ba abin da zai gyara shi shine littafin Allah sunnar manzon Allah ala ya alamu man khalaqa wa huwa latiful khabir wattiba'u hadith salafi salih da kuma bin tafarkin magabatan can na farko qawluhu was sawadul a'zam abin da yake nufi da jama'a mafi girma alhaku wa ahaluhu yana nufin gaskiya da masu gaskiya wannan su ake nufi da as-sawadul a'zam kuma su ake nufi da aljama'a in ka ce jama'a su ne masu gaskiya wato masu riko da gaskiya su ne aljama'a as-sawadu hum ahlul haqq as-sawad su ne ahlul haqqi ma'abota gaskiya wa ahluhul mutamassikuna bihi ma'abota gaskiya ku su ne masu yin riko da ita gaskiya din walaisa ma'ana sawadil a'azam ba wai ana nufin as-sawadil a'azam jama'a mafi girma ba ana nufin mujarradil mujarradil kasara wato tarin mutane da tarin yawa ba shi ake nufi a zo a ce ato ana nufin jama'a mafi girma ana nufin jama'ar da tafi kowace yawa malai ce ba shi ake nufi da jama'a mafi girma ba ba shi ake nufi da sawadil a'azam ba ma'anar sawadil a'azam ma'anar sawadul a'azam jama'a mafi girma man kana alal haq su ne wa'inda suka kasance akan gaskiya walau kanu kalili na ko da 'yan kaɗan ne ko da 'yan kaɗan ne su ake nufi da as-sawadul a'azam su ne jama'a mafi girma fahimus sawadul a'azam hatta walau kana rajulan wahidan kai yace ko da mutum ɗaya ne tak ya kafe ya ce sai dai ya mutu akan gaskiya sauran duk suka saki gaskiya to sauran diyu ya banza ce shi wannan kwaya ɗayan shi kaɗai gayya shi ake nufi da asawadul azam mafhum man kana alal haq fa huwa sawadul azam duk wanda ya zama akan gaskiya kuma gaskiyar ita ce littafin Allah sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya kasance akan ta shine as-sawadul azam ko da shi kaɗai ne a unguwarsu ko shi kaɗai ne a garinsu ko shi kaɗai ne a ƙasarsu la nan zuru lil kafara ba ma kallon yawa an fahimta ba wuce ma ya ce da yuyuyu gara ɗaɗe kwakwara to addinin musulunci shi ma yana da irin wannan tunanin ba yuyuyu yake kallo ba ya san yuyuyu kwaya ɗaya kwakwara ya fi yuyuyu a addinance da aka ba ma kallon yawa wa inna ma nan zuru lima huwa alai muna kallon abin da masu yawan suke kai gaskiya ce eh to ma dalla da wannan yawan sun zama as-sawadul a'zam a ba kan gaskiya suke ba to wannan baya nuna cewa yawansu wani abu ne faqad takunu al-kasratu ala dalalin dan zai iya yiwa mutane sun taru kaga su dewa kuma akan bata suke dewa kaga mutane masu yawan su ne akan bata yan kadan din kuma su ne akan daidai wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ma ya faɗi haka yace wa in tuti akthar man fil ard idan ka bi mafi yawan waɗanda suke doron ƙasar nan yudilluka an sabilillah za su batar da kai ne daga tafarkin Allah kaga wannan sai ya nuna maka ashe da yawa shi yasa ka zo ka karanta abin nan din duniya ka koma turai ka ɗauko ka za ka tura ka hatta china da ake ganin su suka fi kowa yawa a duniya yan musulmin cikinsu masu imani yan kaɗan ne ila ba su fi wake ba a cikin miya ko a cikin shinkafa in tsiraru ne to zama wannan kuma sai ke nuna cewa to su sauran mutanen waɗanda su kuma ba kan addini suke ba sai nuna wata tsaya ce su ayyannan yan tsirarun su Allah ta'ala yake yi itibarin su su yake la'akari da su shi yasa Allah ta'ala ce in yawa kake dubawa ina inda jama'a suke da yawa bari ka shiga gurin to Allah ta'ala ya ce wa in tuɗe akthara man fil ard in ka ce za ka bi mafi yawan mutane da suke doron ƙasa yudilluka wallahi batar da kai za su yi an sabilillahi daga barin tafarkin Allah suratul an'am aya ta 116 wa qala ta'ala ubangiji ta'ala da kansa ya ce wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin da yawa daga cikin mutane ba za su zama masu imani ba ko da kai kwaɗayin su zama masu imani imani tsada ce da shi daraja ne kima ce da shi sai wanda Allah ya ga dama yake bawa shi shi yasa mafi yawan mutane za ka ba su da imani masu imani yan kaɗan ne shi yasa Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma aktharun nas yawan yawan mutane ba za su zama bi mu'mini na masu imani ba walau harasta ko da kayi kwaɗayi kayi ta kokarin su zama masu imani da yawan su ba za su yi imani ba sai yan kaɗan ko cikin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka da so suka yi imanin su ne yan kaɗan in ka auna su da waɗanda ba su yi imani wa ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ce wa ma wajadna li aktharihim min ahad ba mu samu da yawan su ba suna cika alkawari ko suna riko da alkawarin da muka yi da su da yawa daga cikin mutane alkawarin da suka yi da Allah sun sake shi ba sa cika Allah ta'ala ya alkawari da mu mun karanta a cikin alaqidatu tahawiyya da ta farko da maimaita ta da muka yi cewa Allah ya yi alkawari da mu tun muna cikin alamin zarra a tsatsan annabi Adam cewa in muka zo duniya shi zamu bauta mutane nawa ne suka rike wannan alkawarin duk wanda kake gani a duniya ya rike wannan alkawarin tun muna cikin tsatsan annabi Adam cewa in muka zo ba za mu yi shirka ba Allah za mu bauta mushrikai nawa ne kafirai yanzu na duniya guda nawa ne shi yasa Allah ya ce wa ma wajadna ba mu samu ba li aktarihim ga mafi yawan mutane min ahadin wajen cika mana alkawarinmu wa in wajadna haƙiƙa mun samu aksarahum mafi yawansu la fasiqun ko la fasiqin mafi yawansu fasikai suka zama fandarewa dokokin Allah suka yi shine alfisqu alkhuruj an ta'a shi ake kira da alfisq ficewa daga da'ar ga Allah madaukakin sarki suratul a'raf aya ta 102 waƙala ta'ala ubangiji ta'ala ce wa inna kathiran minan nasi la fasiqun da yawa daga cikin mutane fasikai ne to shine kuma sai ka auna ma'auni na inda gaskiya take sai inda kaga mutane da yawa ba sharadi bane inda mutane suke da yawa nan gaskiya take gaskiya tana tare da waɗanda suka riƙo suka yi riko da littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata Allah ka dora ba kanta falkasaratu don haka yawa la yugutarru biha ba a ruduwa da yawa wala tuttaba'u kuma ba abin yawa illa idza kanat alal haq sai fa in yawan nan akan gaskiya suke man kana alal haq wanda ya kasance akan gaskiya fa huwal jama'a shi ake kira da jama'a ko shi kadai ne sawa'un kanu qalilina aw kathirina yan kadan ne ko suna da yawa addabidu qa'idar huwa ita ce ma kanu alaihi ana kallon akan me suke su mutanen da kake so ka shiga cikin su ko kake ganin su ne akan daidai ka kalla akan me suke shine ma'aunin ka'idar kenan ma kanu alaihi hal huwa haqqun aw batil shin akan gaskiya suke ko akan ƙarya abinda kuma zai baka wannan ma'aunin ka tantance shine littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam fa in kana haqqan fa humul jama'a idan suna kan gaskiya to su ake nufi da jama'a kuma su ake ta jan hankalinka ka shiga cikinsu walau lam yakun alaihi illa wahid ko da ku akan wannan hanyar ta gaskiya ba kowa sai mutum daya bi shi ka zama kai na biyu wa in kana batilan fa huwa dalal in ko wannan abun ƙarya ne to bata ce yake cewa wa in kana alaihi aktharun nas ko da ku mafi yawan mutane akan wannan suke karkabi qawlu faɗin imamul barbahari faman khalafa ashabar rasulillah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya saba wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi shay'in cikin komai min amri dini na al'amarin addini faqad kafara ya kafurta kafara kalmar kafara da imamul barbahari ya faɗa a cikin wannan gaba to sai Sheikh Muhammad Salih Al-Fawzan yake so ya maka bayani sai ce yahtamilul kufra al-akbar wa yahtamilul kufra al-asgar kafirci kala biyu ne akwai ƙaramin kafirci akwai babban kafirci babban kafirci da ke fitar da mutum daga addini ƙaramin kafirci da baya fitar da mutum daga addini amma yana fasikantar da shi to duk wanda ya saba wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Barbahari yace cikin kowane al'amari cikin al'amuran addini to ya sani ya kafirta sai dai ya danganta a me ya saba musu idan a abin da ya saba musu wannan abin yakan bayu zuwa ga babban kafirci to ya kafirta babban kafirci idan abin da ya saba musu a'a saba musu a wannan babin karamin kafirci ne to ya samu kansa cikin karamin kafirci wanne ne abin yabo duka wa yahtamilu al-kufr al-asghar da haka zai iya yiwa babban kafirci zai iya yiwa karamin kafirci bi hasabil mukhalafa gwargwadon sabawar a ina ya saba kuma a me ya saba musu faqad kafara laysa ma'anahu annahu kafara al-kufra al-mukhrija min al-milla da yace ya kafirta ba wai yana nufin ma'anar sa ya kafirta irin kafircin da zai fitar da shi daga addini ba mutlaqan saki ba kaidi kad yakunu hadha wannan din zai iya kasancewa ya saba wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akan wata mas'ala kuma saba musu akan wannan mas'ala kafirci ne kuma kafircin babba zai iya yiwa haka wa kad yakunu al-kufra al-asghar kuma zai iya yiwa kafirci ne karami ma'ana ya saba wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a wani al'amari cikin al'amuran addini amma saba musu akan wannan al'amarin kafirci ne amma karamin kafirci al-muhim mala ya ce abin da ya fi mahimmanci abu mai mahimmanci shine anna mukhalafatis salaf ka gane saba wa magabatan can kufurin kafirci kad yakunu akbar zai iya zama babban kafirci wa kad yakunu asgar zai iya zama karamin kafirci hasbal mukhalafa gwargwadon sabawar aw annal murada ko kuma abinda ake nufi da cewa duk wanda ya saba wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani al'amari na addini ya kafirta annahu abinda ake nufi idan khalafahum fi awwalil amr in kaga mutum yana saba wa sahabbai a karan farko bi shay'il yasir da abu dan karami wanda ba zai fitar da shi daga musulunci ba amma ya fara babbaudewa ta farkin su a ya fara saba wa fahimtar su to daga abu karami summa bi tadarruj sannan da bin mataki mataki ya khruju min ad-din bil kulliya zai fita daga addinin ne gaba daya domin somu somun hauka zub da yau tun da ya fara saba wa sabon annabi sallallahu alaihi wasallam a kananan kananan al'amura take-takensa zuwa ga manyan al'amura ma sai an wayi gari ya saba musu kuma ka kalli duk wanda yake saba wa sahabbai a wasu kananan matsaloli bi shi a hankali yau ya dauko kaza ya ce sun yi kuskure ya ce kaza ya ce kaza kana nan zaka dinga jin kuma ya shigo cikin manya-manyan al'amura su ma ya fara dira a kansu faya'ulu amruhu ilal kufur don haka ƙarshe dai sai al'amarinsa ya koma zuwa kafircin idan tamra al-mukhalafa idan ya dimanci wannan sabawar faya'ulu amruhu to al'amarinsa zai iya komawa ilal kufuril akbar zuwa ga babban kafirci din faya kharuju min addini bil kulli da haka sai ya fita daga addinin gaba ɗayansa ya tadarraju bihi shaitan shaidan ne ke jansa ke hawa da shi mataki-mataki in ya ce ya hau babban matakin shi ma da karan farko ba zai hau ba sai ya fara dora shi a matattakala ta farko in ya ga ya nutsu sai ce to a taka matattakala ta biyu daga nan a ta hau ta uku daga nan har ya kai shi inda yake so ya kai shi karshe wal hawa da san zuciya wan nafs al ammaratun biso ita kwa zuciya wa nafsul ammaratu bisu da kuma zuciya wadda dama ko da yaushe umarni take bisu'i da mummunan aiki hatta ya kharuja min addini kullihi har a waye gari mutum ya fita daga addini gaba ɗayansa qala al-mu'allif rahimahullah wa'lam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qat hatta taraku min as-sunnati mithlaha imam al-barbahari yace Allah ya masa rahama wa'lam ka sani annan nasa lallai mutane lam yabtadi'u bid'atan qab ba za su taba kirkirar wata bid'a ba da dai hatta tara ko min sunnati mithlaha face har sai sun bar wata sunna kwatankwacin wannan bid'a da suka kirkira in dai a al'amarin addini ne ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai karantar da shi ba to idan ka ban nasa ka dauna wani to ka take nasa ne kai na wani da haka mutane ba su kirkiri wata bid'a ba face a mahallinta akwai wata sunna da suka tumbuke ta suka ture ta da gurin suka dasa bid'a a gurin in san annabi sallallahu alaihi wasallam kake akwai yanda ya koyar da a so shi akwai yanda sahabbansa suka so shi kana kirkirar wani nau'in ibada na nuna soyayyarka ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ka tumbuke wata sunna wadda annabi ya karantar da al'umma sa yanda za a so shi haka a babin sallah haka a babin azumi da sauran ibadu gaba da fa hadaril muharramati min al'umur dan haka mala yace ka guji al'amuran da aka haramta su fa inna kulla muhdathatin domin dukkan kirkirar wani abu a addini bid'atun bid'a ne wa kulla bid'atin ita kuma dukkan wata bid'a a addini dalalatun bata ce wa dalalatu ita kuma bata wa ahluha da ma'abota batan finnar duk yan wuta ne Allah ya tsare mu ash-sharh malam fawzan yace hadhihi hikmatun azima wannan maganar sadarar nan wannan karatun da Imam al-Barbahari a waɗannan sadarar guda biyu da rabi yake cewa hikima ce mai girma wa hiya ma'athuratun an-salaf kuma magana ce da aka ruwaito ta daga magabata annan nasa cewa mutane ma ahadathu bid'atan ba za su taba kirkirar wata bid'a ba illa faqadu mithlaha min sunna face sai sun yi wawa keken gibi wa sunna ma'ana sai sun rasa wani abu makamancin wannan bid'ar min sunnati a sunna li'annahu domin yanda al'amarin yake ka gane la tajtami as-sunnatu wal bid'atu da dai bid'a da sunna ba su taba shan inuwa ɗaya ba kawai ka zaɓi ɗaya ba sa taba haɗuwa duk inda sunna take to ta fatattaki bid'a duk ko inda kaga ana yin bid'a to an tunkuɗe sunna a gurin amma a ce gashi suna ƙawance ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ga kishiyar ta bid'a a guri daya ba za ka samu sai ka zaba kawai ko dai kai sunna ko kai bid'a amma ba wani ingausa ka hada su guri guda ga sunna ga bid'a sunni bid'i ba zai yi ba illa wa tukhriju ihdahuma al-ukhra face sai daya tayi wa daya hayaki fudda na kogo sai an samu wata tafud da wata fala ya kunu insano mubtadi'an wa sunniyan ba zai taba yiwa ba ka samu mutum daya dan bid'a ne ahlus sunna ne ya hada su guda biyu sunni bid'i bal ce ba zai yiwu ba imma an ya kuna mubtadi'an ya dauki ɗaya kawai ko dai ya zama dan bid'a wa imma an ya kuna sunniyan ko ya zamanto ahlus sunna la yajtami'ani fihi sufofin guda biyu ba za su taba haduwa ba a tare da shi falabudda an tukuri da ihidahu mal'ukura in ku har suka hadu to ba makawa ɗaya sai ta fidda ɗaya wa hadha min madarril bida'i mala yace ko ba komai wannan kadai ya isa ya nuna ma cutar da cutarwa irin ta bid'a in ta shigo cikin al'amari to sai ta yi ta'adi wa hadhihi al-hikmatu al-ma'thura thabitatun bit-tajriba malai ce wannan hikimar da aka ruwaito daga magabata tabbatacciya ce ta hanyar gwadawa an gwada an gani sunna bid'a su zauna guri ne ba taba gani ba ba sa zama ko dai akwai sunna ba bid'a ko akwai bid'a ba sunna wannan bi tajriba an gwada wa shahidu hadha wa daliluhu kuma abinda zai baka shaida akan haka da kuma dalili akan haka annaka tajidu ashabal bid'i za ka samu duk inda ma'abota bid'a suke yubghidun al-ahadith sahiha za ka ga ba sa son hadisan annabi ingantattu da yayi magana kace ina hadisi sai ji haushi da ya kawo magana kace to ai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai ka fusata shi ku lura da wannan irin illar da shedan yake shi yasa na sha faɗa cewa abinda malamai suka ce shi fa shedan da kai saban Allah gara kai bid'a shi ya kafi burge shi in kai bid'a domin ya san duk yin saban Allah ya san ba daidai yake ba in Allah ya taimake shi wata rana sai ya shiryu amma fa shi mai bid'a gani yake birge Allah yake lada za a bashi to yaushe zai daina babu ranar da zai daina na fata an gane to sai yake cewa ka duba da kyau za ka ga cewa anna tajidu ashabal bid'i za ka ga ma'abota bid'a duk wanda ya sha bid'a ya sha ya koshe tatil to za ka ga yubghidun al-ahadith ire-iren su suna kin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam as-sahiha ingantattu wa yubghidun sunan suna kin sunnoni a ce kaza sunnar annabi ce kai kalmar sunna ma kana ce masa sunna sai ya ji kamar ka mare shi ko ka dake shi ko ka zage shi baya san jin wannan kalmar wa a'ada aduwwin lahu kuma fadar sunnar ko sunnar annabi takan zamanto mafi tsananin abokiyar adawarsa la yuriduna an yasma'u al ahaditha za ka ga ba sa so ko kaɗan su ji hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wa sunana ko su ji sunnoni allati tukhalifu ma hum alaihi irin hadisai ko sunnonin da suka saba wa abin da suke kai ba sa so in suna kan wata bid'a ka ɗauko su hadisai da sunnonin annabi kake so ku tattauna ka nuna musu cewa wannan abin da suke aikatawa fa bid'a ne su dawo kan sunna to za ka ga ba ma sa son jin irin wannan wa'azin ba sa son jin irin waɗannan hadisan to mun yi tsallake wa abgadu ma yasma'un ko wa a'ada aduwwin lahum wato mafi tsananin abokin adawarsu wa abgadu ma yasma'un mafi kin abin da suke saurara ko suke ji shine su ji an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko ya hana kaza an yuqal alhadithul fulani yanha an hadha misali a ce ai hadisi kaza daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kaza ko ya hana wannan abin da kake yi au yuharrimu hadha ko kuma akwai hadisi tabbatacce na annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bukhari ko muslim ko abu dawud ko tirmizi ko ibn maja ko ainihin sunanin nasa'i ko ainihin musnad da sauran littafan hadisi ya zo a cikin su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kaza ko ya haramta kaza la yuriduna an yasma'ul ahaditha zaka same su ba sa son jin irin waɗannan hadisan wasunan da irin wannan sunnonin allati tu khalifu ma hum alaihi irin hadisai da sunnonin da suka saba wa abin da suke kai na bid'ar su fa hadhihi alamatun ma yace wannan wata alama ce ala annaha akan cewa ita sun wato yanda al'amarin yake la tajtami'us sunnatu wal bid'a wannan shine yan mununiyar da za ta nuna ma da bid'a da sunna ba sa haɗuwa guri ɗaya amma lazi ala sunna amma shi wanda yake kan sunna fa innahu idza sami'a hadithan idan ya ji wani hadisi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yafrahu bi zalika sai ka ji yayi farin ciki da haka an gaya masa zancen masoyinsa da haka ana faɗa sai ya farin ciki sai ya ji daɗi ashe wannan matsalar da ake ashe akwai hadisi ingantacce ma akanta sai ya ji farin ciki ya ji daɗi da haka fayudifu khairan ila khairin sai ya rubanya aikin alheri akan aikin alheri yanzu da yana aikin alherin sai ya ji ashe abun nan da yake akwai ma hadisi tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi farin ciki sai ya kuma ninka aikin sa akan aikin da yake yi na alkhairi wa yudifu ilman ila ilmin ya ƙara ilimi kan ilimi sahibu sunnati ma'abocin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya furahu bi ahadithin rasul sallallahu alaihi wasallam zaka same shi yana yin farin ciki da murna idan ya ji hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baina ma sahibul bid'ati a lokacin da shi kuma ma'abocin bid'a yamfiru min ahadithir rasul sallallahu alaihi wasallam yana gujewa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so a ce an gani a mafarki ai malam wane ya ce kaza shehi wane ya ce kaza ba qala Allahu qala rasul kuma kana zuwa ka ce to Allah gafarta malam wannan abun ko akwai hadisi sai ka bata masa rai sai zagi kila sai kaza sai kaza da sauransu to saboda haka kaga ashe wannan yana daga cikin abin da zai nuna maka hadarin bid'a hadha shay'un wadihun malam yace wannan wani al'amari ne wanda yake a bayyane fil mubtadi'ati ga waɗanda suka sha bid'a suka koshi annahum yuharibuna sunana ko sun sani ko basu sani ba suna fada ne da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam li'annaha taqdi ma indahum min al-bid'i domin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam suna karkashe abin da suke kai na bid'a in dai hadisai suka dasu a guri suna ta ka fito duk wata bid'a kwananta ya kare to kuma kila bid'an nan an rayu a kanta a kanta aka tashi aka haifi yaya ake cin abinci da ita da haka kuma ya za a ce ga wani abu ya zo zai barazana ya rushe ta to sai kuma inda karfin su ya kare wa hadha fihi tanfir min albida'i wannan bayanin da kaji dan uwa mai sauraron karatu yana daga cikin abin da zai nuna maka ka guji bid'a wa annaha turahilu mahabbata sunan ashe tana tafiyar da san sunnar manzon Allah ita bid'a wa turahilu mahabbata sunan min alqulub ashe tana tafiyar da son sunnonin manzan Allah a zukata kai wannan ya kamata a kyamace ta ya cancanci mutane su guji bid'a komai kankantarta Allah madaukakin sarki ka raba mu da ita qawluhu fa hadaril muharramati min al-umur fadin sa da yace ka guji haramtattun al'amura li'anna al-muharramat domin dukkan abinda Allah ya haramta la khaira fiha babu alheri a ciki sawa'un muharramatu shirk duk ɗaya ne abubuwan da Allah ya haramta a babin shirka awul kufur ko a babin kafirci awul ma'asi ko abubuwan da Allah ya haramta na saban Allah li'anna Allah la yuharrimu shay'an domin ka'idar Allah baya haramta wani abu wa fihi khairun alhalin a cikin wannan abun akwai alheri innama yuharrimu kadai ubangiji yana haramta ma huwa sharrun mahab abinda a cikinsa sharri ne tsantsa au sharrun rajihun ko kuma sharrin shi ya fi rinjaye a cikin wannan abu au sharrun musawin ko kuma akwai alheri amma kuma a ƙarƙashin alherin akwai wani sharri da ya kankan da alherin alheri 50 sharrin ma 50 fa'iza ji ta ma'a fishai'i khairun wa shar idan alkhairi da sharri suka haɗu cikin wani abu guda fa'in ka na sharru akthar in sharrin shi ya fi yawa au musawin ko kuma sharrin ya yi daidai da ainihin wato alkhairin fatajannabuhu ka nisance shi wa in kana alkhairu akthar idan kuma ga wani abu alherinsa ya fi sharrinsa yawa fala mani amin akhadihi ba abin da zai hana kai riko da wannan abin alherinsa saba'in cikin ɗari ko tamanin cikin ɗari sharrinsa shine ashirin ko goma ko talatin cikin ɗari wa yugu tafaru sharrul yasir sai Allah ya gafarta maka sharrin nan ɗan kaɗan da ke cikin wannan al'amari ma'alkhairil kathir tunda ya haɗu da alheri mai tarin yawa kenan duk lokacin da kaga Allah ya haramta abu imma dai abun sharri ne tsantsa imma kuma abun sharrin shi ya fi alherin yawa imma kuma sharrin ya yi daidai da alherin ba na hudu mafhum qawluhu fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala faɗinsa da ya ce dukkan ƙirƙirarren abu a addini bid'a ne wa kulla bid'atin dalala dukkan bid'a kuma ɓata ce hadha nassu hadithil irbad bin sariyata radiyallahu an wannan nassin hadithin sahabin nan ne al-irbad bin al-irbad bin sariya Allah ya ƙara masa yadda qala wannan sahabin irbad bin sariya yake cewa wa'adana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi mana wa'azi mau'izatan wani irin wa'azi na musamman wajilat min halƙulubu zukata sun girgiza da wannan wa'azin da annabi ya yi wa zarafat min hal'uyun idanuwa sun dinga tsiyayar da hawaye daga wannan wa'azin da aka ji daga wanzan Allah sallallahu Alaihi wasallam faƙulla al'irbadu bin sariya da sauran sahabbai sai suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ka annaha mawu'izatu muwaddi wannan wa'azin kaman wa'azin mai yin bankwana kamar bankwana kake mana da alama tafiya za ka yi ka mu fa'ausina ya ma'aikin Allah yi mana wasiya sahabbai sun fahimci wannan wa'azin kai an ya manzan Allah ko ba bankwana muke da shi ba kuwa suka ce ya ma'aikin Allah yi mana wasiya ƙal manzo Allah ce usikum bi taqwallah ina yi muku wasiya da ku ji tsoron Allah da aka duk girman kan an ce ka ji tsoron Allah ba cin mutuncin ka akai ba duk malanta ka dan wani yazo ya ce maka malan ka ji tsoron Allah ba zagin kai ba an fahimta usikum bi taqwallah yace ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah was-sam'i wat-ta'a da ji da bi ga shugabanni ku yi wa shugabanninku biyayya ko kuma saurare su wa in ta'ammara alaikum abdun ko da bawa aka shugabantar muku ba shi ake kallo ba kujerar da yake kai ake kallo shi shugabanci duk lalacewarsa ba shi shugaban ake kallo ba shugabancin wani abu ne mai daraja mai kima da yake da gurbi a shari'ar musulunci da haka shi ba shi zaka kalla ba kujerar zaka kalla aka ce kai mata biyayya da haka kila gobe ba shi za gani ba wani ne shi sa ko da kaskantacce ne talakan talak aka jagorantar da shi aka ce shine shugaban al'umma to a saurare shi kuma a bi shi
wa fi riwayatin a wata ruwaya abdun habashi manzo Allah ya ce ko da an shugabantar muku da bawa mutumin habasha ka anna ra'asahu zabiba kai ka ce akwai zanko a kansa irin askin nan da ake yi wa bayi dan cikarsa bawa ma har da irin askin da ake wa bayi amma gashi ya zama president ko ya zama gwamna ko ya zama wani shugaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajibi ne al'ummar da yake shugabanta su yi masa da'a fa innahu domin yanda al'amarin yake manya ishminkum duk wanda ya tsawon rai a cikin ku fa sayara ikhtilafan kathira zai ga hargitsi zai ga sabani zai ga tashin hankali zai ga fitintunu masu yawa fa alaikum bi sunnati na hore ku ku rike sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin ku rike sunnar kalifofin nan na ya shirye wato shiryayyu abubakar umar uthman ali almahadiyyi na masu shiryarwa min ba'adi bayan na tafi tamassaku biha ku rike ta sunnata da ta sahabbaina wa abdu alaiha bin nawajiz ku rike ta da haƙoranku ku cije ta kar ku bari a fincike kar ku bari a kwace ta wa iyyakum wa muhdathatil umur ku kiyayi kirkirarren al'amura a addini hadha tahzirun wannan tsawatarwa ce iyyaka kalimatu tahzir iyyaka ma kalma ce ta tsawatarwa wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a domin dukkan kirkirarren abu a addini bid'a ce wa kulla bid'atin dalala kuma dukkan bid'a bata ce wa fi riwaya a wata riwaya wa kulla dalalatin finnar dukkan bata yana cikin wuta a adana Allah wa ajarana minan nar sai mu tsaya anan